الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين amma ba'ad godiya ta ƙara tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na tajwidi a cikin littafinmu mai albarka littafin hidayatul mustafid fi ahkamit tajwid wato shiryar da mai neman fa'ida wajen sanin hukunce-hukunce na tajwidi a karatu wanda ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala bun gushe ba muna karatu cikin mudud mun ɗauki waɗansu daga cikin maddodi mun ɗauki alwajibul muttasil mun ɗauki aljaizul munfasil mun ɗauki al'arudul sukun wanda a cikin karatunmu na al'arudul sukun mun kawo misalai guda uku kamar yadda malam ya kawo iqab khalidun khabir wato muka ce khabir wadda take ta kan kuri guda uku ce to muka ka guda biyu amma ɗayar Allah tabaraka wa ta'ala bai kaddara za a kawo ta ba wancan satin shine ta farko din ita ce muka manta mu kata ba ta cikin suratul baqara a wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir laysa alayka hudahum wanda a warshu ana karanta wa nukaffir ankum min sayyi'atikum ne wallahu bima ta'maluna khabir na'am a yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga farkon maddul badal qala al-musannif rahimahullah as-su'al ma huwa al-maddul badal malam Allah ya ji kansa da rahama yace tambaya ma huwa al-maddul badal wani ja ne wanda ake ce mai maddul badal wato al-maddul badal ja wanda yake na canji wanda canza shi ne aka yi an yi mai badali ne aljawab amsa huwa an yajtami almaddu ma'al hamzati fi kalimatin shine almaddu harafin na madda harafin da ake ja alwawu ko al'alifu ko alya'u ya haɗu ma'ala hamzati tare da alhamza fi kalimatin a cikin kalma guda ɗaya. Bambancinsu da wajib lakin ta taƙaddamul hamzatu alalmaddi. Sai dai a nan alhamza ɗin ita ce take shiga gaba a kan harafin na madda ɗin. Kaga a wajib harafin na madda shi yake zauwa sannan kuma alhamzar ta zo ko? to a maddul badal kuma alhamza din ita take fara zauwa sai kuma harafi na maddi din sai ya zo shi sai ya biyo bayanta mislu adama iman utu da sauransu mun gane da kyau asluhu adam adam ne asalin adam asalinsa adam ne iman iman ne utu utu ne wannan shine asalinsa da alhamza guda biyu to wannan ita ce ake ce mata maddul badal to maddul badal dukkan qurra'u gabaki ɗayan su suna yi mata ne bi miqdari harakataini ne lokacin da mutum yake karatu zai yi mata ne bi miqdari harakataini in banda riwayan warshu an nafi ni shi kaɗai ne yake da kai huskoki guda uku yawwa tana da kai wato ya wafaka jumhur ya wafaka wa dukkan ƙura'u da ruwatu sai kuma yana da kwai ja hudu yana da kwai kuma ja shida amma in dai ba shi ba sauran malamai ga baki ɗayansu ruwatu guda ashirin da muke da duka guda goma sha tara suna yi mata wato kasuru ne mun gane kyau suna jan ta ne bi miƙidari harkatai ne
فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان
هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان وأتواك متنذجش ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون يوا من قال لك يوا zai mashi zai yi mishi ne miqdari harkatain amma idan mutum yana karatu da riwayan warshu yana da kai huska guda uku yana da irin wannan huska hum lil kufri yawma idhin aqrabu minhum lil iman hum lil kufri yawma idhin aqrabu minhum lil iman هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان yau yana da waɗannan fuskokin guda uku warshu in yana karatu da ita kenan amma in dai mutum yana karatu da hausu fuska ɗaya gare shi shine zai mushi nabi miqdari madin dabi'i harkatai ne kawai zai mai mun gane da kyau na'am as-su'al tambaya ma huwal maddul iwab wanne ne ja wanda yake na al'iwab na musanye wanda shi ma musanye ne ake yi da shi ka musanya kaza da kaza wa ma qadaru maddihi sannan kuma nawa ne gulgudan jansa aljawab amsa al-maddul iwab malam ya ce huwal waƙafu alattanwinil mansubi fi akhiril kalima shi ne mutum ya tsaya ya taka burki ya tsaya akan tanwini faɗuwar wusulla guda biyu almansub tanwini wanda yake abin yi wa wasali sama wato tanwini faɗuwar wusulla biyu a sama kenan fi akhiril kalimati wanda yake ƙarshen kalma mutum yana so ya tsaya akan aliman hakima to yana so ya tsaya akan aliman kin wannan ana ce mai maddul iwam ko kuma muqita hasiba wannan duka maddul iwam ce saboda muqitan ne hasiban ne qadiran ne da sauransu ga suna a cikin alqur'ani to lokacin da mutum aka tambaye shi wannan wata madda ce zai ce maddul iwam saboda inda zai huce ba zai ce ba muɗita ba zai ce ba hasi ba to sai ya zamanto ya yi iwak ɗin wannan tanwini ɗin sai ya zamanto ya tsaida shi da gwargwadon harka guda biyu mun gane da kyau wa ƙadaru maddihi harkatani wato gwargwadon jansa shine gwargwadon harka guda biyu ne ake misalu zalika aliman hakima gashi nan misalinsa shine aliman hakima inna allaha kana aliman hakima hakima hakima mun gane su wannan da madul iwad tana da yawa cikin alqur'ani man yashfa' shafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا gane da kyau hasiba muqita nasira mubina yawa hakima wa kana Allahu aliman hakima za mu ga wato daga nan na? yawwara eh yawwara na yanzu muka ɗauka rasula madul iwam shahida wakila kathira gashi nan tun daga faliyu kasir kenan yan maka dauko har zuwa can ilal musaddafi ne duka zamu yi ta ganin wannan ayar kawai haka take dawa amadul iwam take dawa mun gane da kyau إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا وذاك يتجنس من غني أنا ما يتبتش nan ɗabi'i ce ma ya tabbaci a suratu shams a suratu shams ai wasali ɗaya ne ko'ina wasali ɗaya ne ko'ina ƙwarai wannan maddu ɗabi'i ce gida da harkace ne za a mata maddu ɗabi'i ce akwai bambanci da kankanin ta da na yawa yawa saboda yanzu ita bambancinsu yanzu in limanin taɓa in za ka huce kaga dama ta kadin zaka fada ka wuce wal akhiratu khairul liman ittaqa wala tuzlamuna fatila to in zaka wuce wala tuzlamuna fatila ai ba zaka ce wala tuzlamuna fatila aina ma takunu wala tuzlamuna fatilan aina ma takunu yudrikumul maut wannan shine abin da zaka rike kaida in zaka huce ya zaka fade ta aga washamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal layli idza yaghshaha was samaa'i wama banaha haka za ka karanta shi to amma in dai ayar da take doke da madul iwab ce ba zai yi kamata wannan karatun ko awwala ina ga akwai su a cikin kasa kasan nan za a samu masu madul iwab na wace za mu samu والمرسلات عرفا والمرسلات عرفا والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا kunga shi fan fan fan fan za a yi ta cewa mun gane jin والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا تو أما سورة الأعمى عبس وتولاه أولا وتولى أن جاءه عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى يوا من قال ده كم to haka ake bambance a tsakankanin madul iwa da kuma madul ba madul tabi'i yawwa madul tabi'i ba na'am as-su'al tambaya ma huwa al-madul lazim al-musaqqal al-kalimi wanne ne ja wanda yake na dole almusaqqal kuma wanda yake abin yi wa ƙarfi wanda zaka mai ƙarfi lokacin da zaka dira kanshi alkalimi wanda kuma ya fito cikin kalma ba wanda yake alharfi ba wanda yake na cikin kalma ne ba na cikin harafi ba ne aljawab amsa huwa an yakuna ba'da harfil maddi harfun mushaddadun fi kalimatin malam yace shine an yakuna harful mad an yakuna harfun mushaddadun wato a samu harafi wanda yake abin yi wa ƙarfi ba da harfin maddi bayan harafi na madda bayan alifi wanda ka zo da shi to a samu harafi mai ƙarfi mushaddad kenan wanda aka mai ƙarfi kuma fi kalimatin wahida a cikin kalma ɗaya suke da harafin na madda da wannan harafi mai ƙarfi din gashi na misali ya kawo wala bolin kaga alhamza babu akwai alifin ko wala bo sai zama to harafin da ya biyo bayan sa shine lamu ya zama to mushaddad ne ko to wannan ana ce mai maddul lazim al musaqqal al kalimi maddul lazim al musaqqal al kalimi al maddul lazim ja wanda yake na dole tilas ne ka yi shi mun gane da kyau kuma al-musaqqal abin yi wa karfi ne ba wai al-mukhaffaf bane al-kalimi sannan kuma a cikin kalma yake ba wai a cikin harafi yake ba saboda akwai al-maddul lazim al-musaqqal al-harfi wannan fi fawatihi suwar ake samun shi mun gane da kyau غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإن كنتم من قبله لمن الضالين عند كم سيكون الصاخة فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه sai kuma a ɗamma fa'iza ja a ti ɗammatun kubira gane kyau irin su wa mamin daba wa mamin dabbatin fil'aru wa hajjahu ɗaunin قال أتحاجوني في الله وقد هدان قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون أقول سيدي شنو القرآن إيه أنا كرنت هذا أجن شنو ما شبه ذلك da abin da ya kama da wannan as-su'al tambaya ma miqdaru maddihi nawa ne gwargwadon jan wato al-maddul lazim al-musaqqal al-kalimi al-jawab amsa miqdaru maddihi thalathu alifatin bi sitti harakatin wato gwargwadon jan da zaka mai zaka mai ne alifi uku gwargwadon harka shida har ga shi da zaka mai wato idan kana karatu wajen in zaka tsaya kan gairul maghdubi alaihim waladdallin zaka tsaya nan din gauga da kace to ba zaka mata ba waladdallin kace ka huce nan waladdallin a zaka ja shi bin qidari sai ta harkat saboda maddul lazim ce sai ta shi wajib karshi mun gane da kyau yawwala يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا يوا من gane ku to ita ma gairul maghdubi irin wannan jan zaka yi mata ghairil maghdubi alaihim waladdallin ba za ka mai ta ja biyu ba ko ja hudu saboda ana kiyamul laili karin ma musu ce kaɗai da su da yawa kan gayar magudubi ka cinye karatun fatiha ɗin duka za ta ce a gayar magudubi a sai gwanda shida ka karanta fatiha kuma a gayar magudubi kuma ka yi sai gwanda shida hannu a kabar su aka yi kamata ka yi wajibi ce mantu lazim ce lazim ce an gane da kyau na to sai kuma yar uwata as-su'al tambaya ma huwa al-maddu lazim al-mukhaffaf al-kalimi wato wani ja ne wanda ake ce mai ja na dole amma kuma shi ba shi da ƙarfi al-mukhaffaf ne abin sauƙaƙawa ne ba a ɗora shi da ƙarfi ba a dira kan shi da ƙarfi alkalimi kuma wanda yake cikin kalma ba wanda yake cikin harafi ba aljawab amsa malam yace huwa an yakuna ba'da harfil maddi harfun sakinun shine huwa an yujada harfun sakinun shine an yakuna nan kenan shine an yujada harfun sakinun a samu harafi wanda yake ɗaurarre ba da harfin maddi bayan harafi na madda a samu harafi wanda yake ɗaurarre to na hau al'ana fi mawdi ainihin yunus al'ana wanda take cikin suratu yunus a gurare guda biyu rubu'i na ƙarshe na cikin lillazi a al'ana yake tashi sai kuma rubu'i na farko na biyu bayan ka gama lillazi rubi'i na biyu a suma idan ma ka amantum bi al'ana waɗannan su ne yadda za a karanta shi wannan maddul lazim al-mukhaffaf al-kalimi ake ce mata al-maddul lazim al-mukhaffaf al-kalimi ثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين mun gane da ke ko to wannan zai mutum zai mai ja shida ne shi ba za ka ce al'ana ba ko ka ce al'ana al'ana wa qad asayta kana faɗa zaka kai kuskure saboda al'ana wannan istifami ne ake ba irin kama al'ana bace wanda ta zo ta cikin suratu suratul baqara ba irin ta qalu al'ana ji'ta bil haqqi bace ba irin ta cikin suratu yusuf bace al'ana hashasa alhaƙo ana rawatuhu a nafsi can ba wai istifami ake ba can khabar ake badawa mun gane da jin qala ma khatubukunna id rawattunna yusufa an nafsi قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين wancan labari take bada ana haka nan can cikin suratul baqara qalu al'ana ji'ta bil haqqi labari ake badawa ana to amma nan kuma istifhami ne mun gane da kyau al'ana wato fir'auna lokacin da yace ya imani ne hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi bani isra'ila wa ana min al-muslimin kuri yace al'ana a yanzu ba zai yi ba sai trotar kabari guri ya kure eh kabari guri ya kure malaika jibril yace wallahi ya mamur lokacin da malaika lokacin da fir'auna yake cewa amantu annahu la ilaha da ka gani lokacin da nake dakowa laka ina tafka a bakin shi saboda tsoron kan rahamar Allah ta same shi saboda ta'asar da yi aiwa ya aiwa malaika jibril na'am mun gane da kyau to nan zaka mata ja shida ne الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون يوا في موضعين من يونس أتكون قول عليه قدابي تكون سورة قول عليه سورة يونس نعم cikin suratu yunus na'am a wannan madul farq ce da za mu tara shi madul farq ake ce mata su kuma su hudu na ya qur'ani ko akwai bi cikin suratul an'am qul a'udhu guda biyu sai kuma Allahu adina lakum sai kuma can Allahu khairun amma shirkuna madul farq ce zamu tara su insha Allah eh zamu ga bambancin su insha Allah masha Allah
قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آه الله أذن لكم أم على الله تفترون إتكم إن شاء الله ذا مترات ku yi ta mutaba da kyau za mu tarra ta insha Allah in mun zo gurin sai a tunatar da mu ita na'am masha Allah barakallahu fiku as-su'al tambaya ma miqdaru maddihi wato nawa ne gulgudan jan da ake yi wa wannan maddi al-jawab amsa miqdaru maddihi thalathu alifatin bi sitti harakatin wato gulgudan jan da ake yi wa wannan guri wannan maddi ana yi mai ne a gurgudan salatu alifatin alifi guda uku bisitti harakatin ana jinsa da harka shida ne harka shida ake yi mishi mun gane da kyau to ina ga sai mu kwana a nan kun mun doki maddi guda hudu yau insha Allah a karatu na gaba kuma za mu tashi akan alharfi guda biyu insha Allah ta'ala abinda muka yi daidai Allah ta'ala ya ba mu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik